بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 27 ga watan hudu shekara ta 1439 hijiriya wanda ya dace da 15 ga watan 1 shekara ta 2018 miladiya muna darsi na 18 a cikin suratul isra za mu tashi aya ta 94 insha Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan tafsiri da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gandu arama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا idan za ku iya tunawa a satin da ya gabata Allah ya kawo mana magana da kafirai suke faɗa suke tuhumar annabi ko suke challenging ɗinsa suke ƙalubalantarsa au ya kuna laka baitun min zukhrufin aw tarqa fi sama ko ya zamanto kana da gida na zinari shine min zukhruf az-zukhruf a larabci kamar da muka yi bayani ana itlaƙin sa ne akan kwalliya abu na ado da kwalliya gida na zinari na kwalliya da ado autar kafis sama'i ko kuma ka hau sama mu gani in an ce raƙa ana nufin ya tattaka ya hau da matakala a ga yana hawa sama ya ce suka ce walan nomina liroƙi ka hatta tunazzila alaina kitaban na ƙara'uhu amma hawan da za ka yi sama ma ba za mu taɓa yin imani da shi ba sai ka sauko mana da littafi daga saman ka ce gashi ka hau sama mun gani ka sauko mana da littafi za mu karanta shi mu fahimce shi to shine za mu yadda da kai wannan kuma shine zai sa mu yi imani da kai shine Allah madaukin sarki ya rufe waɗannan ayoyi da gaya wa Muhammadu ya gaya musallallahu alaihi wasallam qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula gaya musu tsarki ya tabbata ga ubangijina ko ya tabbata ga ubangijina hal kuntu ai ma kuntu illa basharar rasula ni ba kowa bane face mutum ne kuma manzo ka sa'ir rasuli kamar sauran manzanni wa sa'irul bashari kuma da sauran mutane mana halitta ne na mutum da ni kuma ni manzo ne cikin annabawa sarki ya tabbata ga Allah wannan aikin Allah ne ba ainihin wato aikina ba ne wannan shine ta'annuti wannan shine inadi wato a yi ƙoƙarin a yi wa mutum tambaya ta ƙure don a gajiyar da shi a sa ya kasa amma kuma Allah ya riga ya bayani ba shi kaɗai suka fara yi ba ɗabi'ar kafirai ne shi yasa Allah ubangiji ya yi bayani ya ce ko mala'iku ne aka tayar musu suna gani a fili kuma aka tayar musu da matattu suna musu magana kuma komai aka tayar musu shi suna gani wallahi ba za su yi imani ba sai Allah ga dama da yawan su jahilai ne ba su isa su umarni da irin wannan ayyuka su ce ayi din ayi ba walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata wa kallamahumul mauta wa asharna alaihim kulla shay'in qublan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakinna aksarahum yajhalun Allah ya ce da yawan su jahilai ne a wata ayar ya ce innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim a wata ayar ya ce walau fatahna alaihim baban minas sama'i fa dhallu fihi ya'rujun لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون bayan ya gama wannan ya nuna ba imanin za su yi ba da annabin ma zai yi wannan abin da suka faɗa din da zai hau sama din da zai zo da kaza da yi duk abin da suka faɗa din ya yi wallah ba su yi imanin ba Allah ne yake ba da labari don shine masanin gaibu ai shine Allah yake ba da labari akan wata shubuhar kuma da suke sake kawowa ta barna da ta'addanci da tsiya shine wato rayawar da suke cewa wai dan meye ma Allah zai turo manzanni kuma ya turo cikin mutane saboda me wai Allah fa ake tambaya wai Allah ake wannan challenge din wai saboda dan me bai zai turo mala'iku ba sai turo mutane mutane yan uwansu to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi musu raddi dangane da wannan shubha da wannan tsiya da suka kawo suna ta kirkiran abubuwa su ce yau ayi kaza ayi kaza gobe ayi kaza ayi kaza in ba ayi wannan su ce ayi wannan an yi wannan su ce ayi wannan to shine Allah ya ce ya gaya musu wa ma mana annas an yu'minu ba wani abu yasa mushrikai suka ki su imani ba annas anan ana nufin almushrikuna ammatan wato mushrikai ba wani abu yasa suka yi imani ba iz ja'ahumul huda yayin da shari'a ta zo musu sun nesantar da kansu da gaskiya sun yi kuduri a ransu cewa Allah ba zai turo wani manzo ba sai a cikin mala'iku ba zai taɓa zuwa manzo ya zo a matsayin manzo kuma minal bashari ba ba wani abu ya hana suka yi imani ba illa an kalu a ba a sallahu basharar rasula yanzu Allah shi kenan sai zai turo mana mutum kuma manzo zancen shi ne wai Allah ake cewa an ki a yi imani saboda ka turo da manzo mutum su sun raina mutum ya za a ce wai wannan dan aikin Allah ne kuma mutum ne saboda sun karaɗe sun duba duk annabawa da manzannin da Allah yake turowa mutane yake turowa to sai dan su ƙaryata abin su ce su dan me za a turo musu mutane kaga yanzu anan su suke bada doka ba su ake ba doka ba kenan ku da za a yi muku aike ku za ku bada za a aiko muku wannan ba daidai bane ba wani abu ya hana su anil imani bil biddinil haqqi ba waqta iz ja'ahum wato lokacin da gaskiya ta zo musu ko manzanni suka zo musu face kawai suna da suna da kuduri kuma suna da itikadin la yab'asullahu ilaihim rajulan min albashari Allah bai zai turo musu mutum ba sam sam sam dan wannan su suna ga sun fi karfin su yi aiki da shi wannan itikadi ne batili kuduri ne mummuna su ce wai Allah ba zai turo musu wani ba sai ainihin wato sai sai mala'ika wannan kuma shine ya hana su su yi imani din to amma da yace ma mana nasu an yu'minu iz ja'ahum ba wani abu ya hana mutane su yi imani ba iz ja'ahumul huda illa an qalu abasar ba sallahu bashar rasula wannan ya kawo shi bisighatil hasri ba wani abu yasa suka ki su yi imani ba to ba ana nufin shi kadai ne hana su yi imanin ba a'a akwai wasu abubuwan ma da yasa su imani in an gama wannan din da za a turo musu manzon ma mala'ikan to za su kirkiri wani abun kuma so anan ba aya tana nufin shi kadai ne abin da wato ya hana su shiga cikin addinin gaskiya ba a'a akwai wasu abubuwa sawarif ukhra halat bainahum wa bainal ityani bil iman waɗanda suka hana su su zo da imani kamar hasada kamar tsabar girman kai da da da da da inadi daga jin magana tasu akwai rini a ciki ba a sallahu basharar rasula yanzu allah sai ya turo da wai wani mutum a shi ne manzo a ce a ce a ce a ce a ce mutum ne manzo wanda yake karanta alkur'ani yake bibiyarsa zai ga allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana akan yadda mushirkai wato suke ta kawo wannan shubuha ta cewa me yasa annabi ya zama manzo ba su yadda ba kamar yadda Allah ke ba da labari a kana linnasi ajaban an auhaina ila rajulin minhum an anzir an-nas wa bashir alladhina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim kaga anan cewa akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum yanzu mutane mamaki suke wai dan mun yi wahayi ga wani mutum irin su suna mamakin wannan mun ce masa yi wa mutane gargadi ya yi bushara ga waɗanda suka yi imani cewa suna da ainihin wato sakamako da suka gabatar na gaskiya a wajen ubangijinsu tabaraka wa ta'ala a wata ayar ce zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fa qalu abasharun yahdunana fa kafaru wa tawallaw wastaghna Allah wallahu ghaniyyun hamid suka ce Allah ya ce daman sun yi wannan ne sun karyata manzanni ne saboda manzannin sun zo musu da hujjoji sai suka ce abasharun yahdunana yanzu mutum ne zai zo ya shiryar da mu mu za a kawo mutum mutum zai shirya da mu Allah ce fa kafaru wa tawallau suka kafirce suka juya ba suka isi imani da mutum ba su yadda mutum ya zama manzan su ba Allah kuma ya zama shine mawadaci wallahu ganiyun hamid um, wannan shubha uh, la shakka ta tafi da yawa daga cikin kafirai cewa su ba su yadda da manzo mutum ba amma kuma Allah ya doge din an gane ko ya ce dole sai mutum ɗin zai turo ya karrama ɗan adam ya turo masa ɗan uwansa don me don ya fi imani da shi ka lura yanzu inda mala'ikun aka kawo musu sai su ce ya za a zo a turo mana waɗanda ba jinsin mu ba mu muna tsoron su wallahi ka za su faɗa amma kaga da Allah ya zo turowa sai turo maka mutum ɗan uwanka wanda zai yi magana ka ji ya yi bayani ka fahimta mai jin zafi irin naka mai jin zaki irin naka mai sha'awa irin taka ko ba ka bane ba amma sai Allah ya masa wahayi ya fifita shi a kanka dan kada ma ka zo da wata shubu haka ce ai wannan ai wannan mutumin shi kaza kaza da sauransu yanzu da Allah zo turo mana turo mana dawaki sune manzanni ya za'i a ce doki shine manzan kaga ai bai ba sai ka ji ba dadi da an turo mana aljanu da ba ma ganin su kaga akwai matsala yanzu mala'ika nan yau duk imaninmu da takawar mu karatun da muke aka ce mala'ika ɗaya ya dira a masallacin nan akwai mai zama ni ma riba littafi na zan yi gaba mala'ika tsoronsa kake ji ko ba ka bane ba shi yasa ko zuwa zai yi mala'ikan wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ya zo da sifar me da sifar mutum yake zuwa to shine Allah yake cewa ولو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا gaya musu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam waɗannan jahilai wallahi inda zai kasance a bayan ƙasa mala'ikun Allah ne za a saukar ga baki ɗaya a bayan ƙasa suna tafiya akan kafar suna rayuwa kama yadda kamar yadda ɗan adam yake tafiya a bayan ƙasa yana rayuwa suna tafiya mutma'innina mustaqirrina sun tabbata a bayan ƙasa to wallahi sai mun saukan musu da mala'ika manzo irinsu ku mutane ne kuke tafiya a bayan ƙasa muka saukan muku da mutum irinku to da mala'ikun ne ma suke tafiya a bayan ƙasa ba mutane ba mala'iku ne to lanazzalna da mun saukar musu daga sama malakar rasula wato wani mala'ika wanda shine zai zama manzansu amma ba ɗabi'ar mu bane mu turo da wa, wa mutane mu turo musu mala'ika shine annabin su wai zai zama yana abin ba ɗabi'ar mana in ji Allah tabaraka wa ta'ala so ya, ya turo mana manzo ne daga jinsin mu wadda zai zance da harshen mu wadda za mu samu damar mu yi masa magana kuma mu faɗi matsalolinmu kuma ya fahimci ciwonmu da damuwarmu don shi ma irinmu ne ya san yunwarmu ya san jin daɗinmu so manzo dole ne ya zama jinsinsa ɗaya ga wanda aka aiko shi zuwa gare shi ina zuwa gare su ina fata ana fahimta ko da kuma mala'iku ne sai aljanu muna da alaka da su ta bangarori da dama sai Allah ya haɗa mu su ne kawai ya haɗa mu da su manzan mu guda ma'ana kamar da aka turo ma annan Muhammadu to su ma aljanu suna da manzansu ne annan muhammadu ba a taba turo wani manzo shi goma aljani ba saboda jinsin dan adam karfinsa da kuma alakar dan adam da aljani tunda aljani yakan iya shiga ma jikin dan adam suna ganin mu ba ma ganin su to sai su ma musulmin su aka turo musu da wannan so wannan shine dai ainihin wato abinda suke faɗa Allah tabaraka wa ta'ala ya kuma mayar musu da amsa قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا da sai mun saukan musu da manzo wadda zai rinka karantar da su ma la tastaqillu uquluhum bi ilmihi abubuwan da kwakwalwarsu ba ta iya ɗauka na ilimi sannan ya saukar ya sauƙaƙa musu ya za su bi Allah ɗin tabaraka wa ta'ala wannan aya tana nuna mana cewa ashe dai sunnar Allah ne tabaraka wa ta'ala yayi haka din a wani wurin suka ce wa qalu laula unzila alaihi malak ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون أو تعرف وما أرسلنا قبلك إلا رجالا nuhi ilaihim ba mu taba turo mala'ika ba ba mu taba turo aljani ba duk wanda muka turo kafin kai rijalan mazaje ne muna musu wayi fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zubur ku tambayi ahlaz zikri ma abuta ilimi masu karatu in ku jahilai ne ba ku sani ba dukka wanda muka saukar musu da annabawa da manzanni mutane ne irin su wannan shine Allah tabaraka wa ta'ala ya kafa musu jama'ar sallamin rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum babu wani manzo da muka turo face mun turo shi ma da harshen mutanensa dan yayi musu bayani dalla dalla sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin wato dada yin umarni dan ainihin dakatar da wannan musu a yake cewa kul kafa billahi shahidan baini wa bainakum gaya musu wato Allah ya isa ya zama shaida tsakanin ni da ku innahu kana bi ibadi khabiran basira lalle Allah ya kasance akan bayinsa khabiran mai bada labari ne basira kuma shi ke ganin abubuwan da suke aikatawa babu abin da yake buya a gare shi tabaraka wa ta'ala wannan ayar rarrashi ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da abin da ya same shi na cutarwa daga waɗannan kafirai sannan kuma ana tsoratar da su akan mummunar makomar da za su kasance a kai in suka dage da sama annabi da yi mai tambayoyi na ƙurai na su ƙure shi su ɓata addininsa to shi yasa idan kuka lura an kawo wasu shubuhohi ne na ɓarna wanda kafirai suke ƙoƙarin dasawa ba don komai ba don su tabbata akan kafircin su su kaurace wa musulunci to shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya daɗa kawo wata shubhar ta mushirkai wanda da yawa an sha ba da labari akan abin da suke yi nan gane da wannan shubha kuma Allah ya musu raddi ya mayar musu da martani ya yi bayani akan mummunan halin da za su kasance ranar tashi alkiyama sai Allah yake cewa mai kuma ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا Allah madaukin sarki yake cewa wa man yahdillahu fa huwal muhtadi wanda dai Allah ya shirye da shi shine shirye eh duk wadannan maganganu da suke faɗa ku sani cewa wanda Allah ya shirye da shi shine mai samun shiriya wa man yudlil wanda kuma Allah ya batar da shi yayi nufin ya bata falan tajida lahum awliya min duni to ba za ka taba samun wani majibincin al'amari gare su ba su batattun wanda ba Allah ba Allah tabaraka wa ta'ala anan gurin yayi amfani da wani uslubi bayan yayi bayani akan abubuwan da suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai rufe da cewa to shiryayye dai shine wanda Allah ya shirye da shi wannan kalam ne mustanaf shiryayye shine alfaizu bis sa'ada wanda ya fa'idantu da rabauta almahdiyyu ila kulli matlub hasan wanda Allah ya shirye da shi zuwa dukkan abin da ake nema kyakkyawa to wannan shine shiryayye shine wanda Allah ya bashi shiriya Allah ka samu cikin shiryayyu wa man yudlil duk wanda Allah ya nufin batar da shi to falan tajida lahum awliya ba za ka taba samun nusara yansurunahum masu taimako da za su taimaka wa yahdunahum ila tariqil haqqi da wanda za su shirya da su zuwa ga hanya ta gaskiya ba min dunihi in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala dan ku Allah shi shi kadai shine al-khaliqu lil hidayah wad dalala shine mahalicin shiriya shine mahalicin bata ala hasabi ma taqtadihi hikmatuhu wa mashi'atuhu a bisa gwargwadon yadda hikimarsa da mashi'arsa ainihin wato take hukuntawa a nan gurin ku lura ku koma kan ayar ku duba ta karo na biyu Allah ya yi amfani da wani uslubi wa man yahdillahu fa huwa muhtadi wanda Allah ya shirya da shi sai ya ce fa huwa ya kawo lamirin mutum guda ko fa huwa muhtadi shine shirye to wa man yudlil ma ko wanda Allah ya batar da shi to sai ce falan tajida lahum bai ce falan tajida lahu ba ko kaga can an ce fa huwa kuma aya ɗaya ne da kamar sai ka ce da ya kamata a ce falanta ji da lahu auliya a min dunihi to amma sai Allah ya canja uslubin fahuwal mutadi falanta ji da lahum can ya kawo lamirin mutum ɗaya nan kuma ya kawo ainihin wato mutane da yawa to me hikimar haka a nan bisigatul ifrad fahuwal muhtadi mufrad ne an yi kawo wannan ne hamlan ala lafzi man da ya ce man yahdillah wanda Allah shirya da kaga ba man yahdihimullahu ba wanda kwaya ɗaya ne damar lafazin ya zo ko shi yasa ya ce falan yawa yawa fahuwal muhtadi to nan kuma sai ya ce wa man yudlil can magana ce ta hidaya shiriya nan kuma sai kawo maganar balala bata sai kawo shi bisigatil jam'i to shi ma ya ɗauke shi ne hamlan ala siyaqi ma'anaha wa man yudlil me wajihin munasaba din munasabar shine shiriya din abu ne guda daya shiriya wanda Allah ya bashi shiriya waya ɗaya kenan ma'ana sunan shiriya abu ne guda daya to shi yasa nasabal ifrad sai ce fa huwal muhtadi to dalal din kuma hanyar bata suna nan dewa laha turuk mutasha'iba hanyoyi ne na bata da yawa in ba can bacan in ba can bacan in ba can bacan ina fata ana fahimta kamar yadda Allah can yace wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili kaga subula na bato na hanyoyin bata da yawa kenan to sai ya kawo shi da sigar wato wato falan tajida lahum awliya'a to tunda batan da yawa ne shi yasa sai ya kawo shi da lafazin jam'i wannan shine balagar da ke ciki da fasahar da ke ciki Allah ya ce wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim za mu tashi su ranar tashin alkiyama su waɗannan batattun Allah ka raba mu da bata za mu tashe su akan fuskokin su kamar ya tashe su akan fuskokin su malam abin da ka saba sani shine akan tashi mutum akan kafarsa batacce za a tashe shi akan fuskarsa kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil umuyan Allah ya ce zamu tashe su makafi umuyan makafi la yubsirun bukman bebaye la yantiquna ko magana babu wa summan kurame zamu tashe su la yatakallamuna Allah wa la yasma'una ba sa ji me kun su tashi da kafafuwansu a tsaye haka ta fuska za a kafe su fuskar ce za ta tafi a ƙasar alawajuhi subhanallah al'azim kalmar alhashiru a larabci ana nufin aljama wani ashiruhun daidai yake da wani jima'uhun za mu hada su wannan yana nuna akwai kiyama laraba sukan ce hasharatul jundi hasharan ko hasharatul jund na hada runduna hasharan na jama'a su na tara su ai jama'atun ala wujuhihim akan fuskokinsu suna makafi suna bebaye suna kuma kurame um, wannan aya tana nuna za a haɗa batattu wuri guda kenan yawan alkiyama hina ya komuna min kuburihim yayin da za su tashi daga cikin kaburrukansu Allah ya ce za mu haɗa su bi ƙudratina da ƙudranmu da ikonmu yamshuna ala wujuhihim za su yi tafiya ta kan fuskarsu fuska za ta kafu a ƙasa ita ce za ta rinka cakkuwa a ƙasa tana tana tafiya a'udhu billah malam shi yasa aka ce ma lamarin tashin kiyama wato ba shi da daɗi eh ba da daɗi kullum abin da ni yake bani tsoro yake firgita ne Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa ka samu cika da imani wato wato wato wato mutuwa duk wannan labarin da ake gaya maka in ka mutu ka hawa hanya fa gaba daya duk wanda ya mutu ba shi da daman da zai sake dawowa wannan duniya ya gyara wani aiki da ya mummuna astaghfirullah ka tuna dan uwana da yan uwana da yan uwanka da suka mutu mutum ya mutu bai san wannan labarin ba ballanta ya gyara aikinsa wanda mutuwa ta zo ta dauke shi ba shiri ba tsammani ba kimtsi ya mutu da nauyi da datti da zunubi da sabon Allah a kan shi bai da wata sallah bai da wani azumi bai da wani kiyamun laili baya baya azumin nafila baya karatun qur'ani baya baya zikiri la la la la la shi duniya ce kawai a gabansa kullum ita yake tarawa ita yake so kai yanzu zaka kwatanta wannan labarin malam ko ba amma kuma ba a ce a tashe ka akan fuskar ka fuskar ka je za ta rinka tafiya wannan fuskar taka mai daraja ita ce za ta rinka takawa ita za ta rinka cikuwa tana tsalle kana tafiya kafafuwan suna sama an kurmantar da kai an bebantar da kai wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim ku rike ayan nan ku duba fasararta wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim ta mu tashe su ran tashin kiyama akan fuskokin su suna jan fuskokin su suna kifi akai a wata riwaya daga Anas dan Malik aka ce ya manzan Allah kaifa yuhsharun nas ala wujuhim ya manzan Allah wannan labari yaya za a tashi mutane akan fuskar su kamar yadda kai kake mamaki su ma sun yi mamaki yaya za a ce yau a tashi mutane akan fuskar su manzo Allah ce alladhi yamshahum ala arjulihim ubangijin da yasa suke tafiya akan kafafuwan su qadirun ala yumshihim ala wujuhim yana da iko cikakken iko cikakken iko yana da cikakken iko ya sa su yi tafiya a kan fuskarsu ba shi yasa suke tafiya a kafan ba ko kuma a ja su akwai inda aka ce jansu za a yi ta fuska in an zo jan duk a ɗage gangan jikin ana ja fuska ce za ta rinka gugan ƙasa yawma yushabuna fi nari ala wujuhihim dhuqu massa sakar ranar da za a yi ta jansu ala wujuhim shine yau mai yusabuna ala wujuhihim zuku masa sakar za a yi ta jansu akan fuskokinsu ana cewa ku ɗanɗani azaba ku shafi azaba ta wutan sakara riwaya ta zo daga imam Muhammad da imam Nisa da imam hakim ya ce hadisi ne sahihi daga Abu Dharr Ghifari ya karanta wannan aya wa nahshurum yawmal qiyamati ala wujuhihim yace haddathani sadiqul masduq mai gaskiya abin gaskatawa ya zantar da ni annan nasa yusharuna yawmal qiyamati ala salasati afwajin za a tashi mutane ran tashi alkiyama jama'a jama'a kashi uku akwai waɗanda za a tashe su an ciyar da su an shayar da su an suturattar da su suna kan abun hawa rakibin akwai mutanen da za su zo suna tafiya suna gaggawa da gudu a gigice za ka ga mutane ya ce wa faujin tashabuhumul mala'ikatu ala wujuhihim akwai jama'ar da su kuma mala'iku ne za su rinka jansu a ƙasa ta fuskar su يوم يسهبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر hasbun Allahu wa ni'mal wakil to kun ji to amma akwai wasu ayoyin da suke wani bayanin ba wannan ba kun ga anan gurin an ce za a tashe su ran tashi alkiyama um, umyan wa bukuman wa summa ko suna ainihin wato makafi ba sa gani sannan kurame ba sa ji sannan kuma bebaye ba sa magana to ya za mu yi mu haɗa wannan da wasu ayoyi kuma da suke nuna cewa mujirmai za su ga wuta ko za su yi magana ko za su yi kaza kamar yadda Allah yake cewa wa ra'al mujrimuna nara yanzu wa ra'al mujrimuna nara kaga tana nufin mujrimai sun ga wuta ko kenan da wani idan suka gani da ido suka gani sun ga wuta a wata ayar da'au hunalika subura la tad'u al-yawma suburan wahida wad'u suburan kaseera da'au hunalika kaga za su yi kira za su yi magana suna subura subura mun halaka mun halaka kaga da baki za su yi magana a wata ayar yace sami'u laha taghayyuzan wa zafira za su rinka jin ainihin wato wuta kukan wutar jahannama to amsar anan gurin shine babu cin karo tsakanin wannan ayar wa nashrum yawmal qiyamati a za mu tashe su umyan wa bukuman wa summan da waɗannan ayoyin amsar ita ce kamar haka anan ana nufin wato Allah tabaraka wata'ala zai tashe su makafi ba za su taɓa ganin abin da zai faranta musu rai ba a kiyamar gashi suna gani amma dai ba za su ga abin da zai musu amfani ba sai dai su ga bala'i ya fi kaiwa matuka a ce ma ba sa ganin wutar suna ganin tashin hankalinta amma duk wani abu na alheri aljanna ni'imar aljanna ba su gani sai dai su ga abin da zai wato bakanta musu sannan kuma ba yanda za a yi su yi magana da wata hujja da za ta yi musu amfani shine za a hana su magana amma za su yi magana ta banza za su yi ta kira za su yi ihu za su yi kara shine da ahu nalika subura din kenan maganar da ba za su yi ba a can din da aka ce za a tashe su bai baye ba za su yi maganar da za ta yi musu amfani bane ba sai dai magana halaka sannan summan za a tashe su kurame ba sa jin duk abin da zai amfanar da su duk abin da zai faranta musu rai ba za su ji shi ba sai dai bakin ciki za su ji wannan ita ce amsar farko amsa ta biyu za a tashe su ran tashi alkiyama za a dawo musu bayan wato wani matsayi ne wani mataki ne akwai lokacin da za a ɗebe musu waɗannan abubuwan gaba ɗaya akwai lokacin da kuma za a dawo musu da su lokacin da za a yi musu hisabi da lokacin da za su shiga wuta kenan an ɗebe jin da ganin da maganar a farkon matsayi na kiyama to akwai lokacin da kuma Allah dan ya daɗa tozarta su ya kunyata su zai dawo musu da jin su ji mara abu mara daɗi ya dawo musu da ganin su ga wuta da za ta firgita su ya dawo musu da bakin da za su yi magana ba za su iya faɗan alherin ba wasu malaman suka ce abin da ake nufi za a tashe su a kamar haka ne sannan kuma a dawo musu da ainihin wato daga baya za a dawo musu da wannan a wannan abubuwan da aka ɗauke musu kenan dai kawai so ake a ce muku a wani matakin babu ji babu gani babu magana a wani matakin kuma za a dawo musu da shi kenan babu cin karo ma'awahum jahannam Allah ya ce dai waɗannan makomarsu ita ce wutar jahannama kullama khabat duk lokacin da wutar ta ɗan yi sanyi kaɗan zidnahum sa'ira sai mu daɗa ƙara hura musu wutar kun gane kuwa wutar ta ta ci ta ci ta ci ta ci ta ci ta ci ta ci idan ta gama cinye gangan jikinsu gabaki daya ya zo a riwaya wuta za ta ci mutum sai ya zama gawayi gawayi baki kirin to shine tunda ta gama cin abin da za ta ci a jikin shi khabat sai ta dallafa to sai kuma Allah ya ce za mu daɗa dawo da gangan jikin sai Allah ce mala'iku ku hura masa rai ku dawo da shi yadda yake da a hura masa ba wai mutuwa ba a hura mai gangan jikin naman ya dawo zidnahum sa'ira sai kuma mu daɗa ƙara musu wannan wuta ta sa'ira ta yi ta cinye su malam haka ba jahannamin take haka rayuwar take إنا لله وإنا إليه راجعون حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم استر عوراتنا idan mutum ya shiga wutar ya ci ya ci ya ci ya ci ya ci ya ci ba kana ganin watakila ya an gama cin yawon huta ba sai ka zama gawayi sannan sai a dawo da kai hayyacinka kuma haka za a yi ta yi ana ta maimaitawa shine za ka ji sami'u laha taghayyuzan wa zafira ana ba da labari yadda kukan yan jahannama yake za ka ji suna wayo wayo wayo wayo ihu ihu sai mutum ya zauna wayo wayo wayo wayo sannan sai da ɗauka ya sama kamar irin mutum yana kuka yana ƙara ƙara ya dana sannan kuma ya da ɗauka irin ma'ana yadda kukan baya iya ɗaukewa baya rabuwa da shi wuta ba ta da daɗi malam ubangiji Allah ka kiyaye mu to shine kullama khabat zidnahum sa'ira waɗannan mujirmai makomarsu da mazaunarsu matambatansu shine gidan wuta duk lokacin da hauhawan wutan irin ruruwarta fau fau fau tana sama din nan ta ci ta ci ta ci ka san wuta in tana cin abu tana yin sama ko in ta gama cinye shi kuma tana mi tana yin kasa ta ilo ta zama gaushi ko to shine khabat din to amma abin mamaki malamai suka ce saukan da wutan za ta yi ba fa rage musu azabar ba don suna cikin gaushi ne ai sun zama gawayi ne ai sun zama wutan ne gaba daya ai shi yasa can Allah ce khalidina fiha la yukhaffafu anhum al'azabu wa lahum yunzarun ba a saukakawa ba a ragewa kaka dauka an shiga jahannama wai ana akwai lokacin da ake rage azabar ba a rage shine ma'anar la yukhaffafu anhum al'azab kai iya din yanda zaka yi kokari kaka zama dan wuta wallahi kai iya yanda zaka yi kokari kaka zama dan wuta wannan aya tana ba da tsoro da firgici da girgiza zukata da kada jiki dangane da halin da kafirai za su shiga cikin wuta zukata marasa kyau za su wahala nas'alullah ta'ala bi fadlihi wa rahmatihi muna roƙon Allah da falalarsa da ramarsa Allah ya kubutar da mu daga wannan makoma wacce take mummuna wai dan me yasa aka yi musu haka Allah ce zalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina wannan shine sakamakon su saboda sun kafirce da ayoyin mu wa qalu a idza kunna izaman wa rufata suka ce wai yanzu suna yin isgilanci wa manzanni tambayoyi na wulakanci wai yanzu bayan mun zamanto kasusuwa in mun mutu mun zama kashi wa rufatan mun zamanto kamar turbaya shine rufat an gane wato kashin jikin ya diddige ya, ya, ya saje da ƙasa ya yi tafattuci ya yi takassuri fattata wa kassara ya kyakkece ya rarrabe ya tsintsinke ya saje da ƙasa gangan jikin mutum in ka je kabari za ka je ka buɗe haka za ka tarar da mutum sai suka ce wai yanzu mu za a gayawa bayan mun zama kasussuwa mun zama rufatan rufatan mun zama kamar turbaya kamar ƙasa a inna lama ba'usuna khalqan jadida yanzu za a sake tashin mu sabuwar halitta waya za a mana hisabi duk wannan labarin da aka faɗa ana zuba su yadda da shi ba su yadda da shi ba zama alladhina kafaru allan yub'asu kul bala wa rabbi latub'asunna ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا هكذا كي تفدا أئذا كنا ترابا وعظاما أو تعالى aiza mitna wa kunna turaba yanzu bayan mun mutu mun zama turbaya mun zama ƙasa shine har za a ce wai za a tashe mu wai wai akwai wai tashin kiyama afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ومن دونه آلهة من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ƙaryata tashin kiyama wallahi akramaka Allah kafaran da kake gani ba su yadda da tashin kiyama ba shi sa akwai kuskure wai mutum ya zo ce wai ai da kafaran da musamman ai duk ɗaya ne yan uwa ne abokan duk ɗaya ni da na yadda da wannan za a mun hisabi za a mun lissafi ka ce ni duk ɗaya nake da mai cin alade da mai yanka kare ya ci da wanda bai da a tashe shi ba kiyama ya za mu zama ɗaya wallahi ba ɗaya bane da ɗan wuta da ɗan aljanna su zama ɗaya ba ɗaya ba ne wallahi suka ce haka za a zo a tashe mu su ba su yadda ba yanzu yadda suke a haka shi yasa wasu har yanzu yanzu a ƙasar indiya idan mutum ya mutu zuwa ake yi biki ake a ƙone shi an yi wa allah wayo ƙonewa wani ɗan waye ce ya taɓa zuwa bikin idan aka yi maka mutuwa babanka ya mutu ko kaninka ko uwarka ko wani naka ya mutu zuwa za ka yi can bakin ruwa bakin ruwa bakin teku dalar itace ake sai a yi wani wuri da za a cusa mutum din dalar itace ga wurin da za a cusa mutum gawar tsoratta sai a zura ta a ciki sai a fesa mata fetur da itacen ko yan uwanta din ko za ku zo ku bunka wuta a wurin a tsaya ana kallo wuta ta ci ta ci ta ci ta ci sai ta cinye itacin nan ta cinye gawa nan gaba daya har kashin sai ta cinye shi idan ta sauka gaba daya ta mutu sai a yayyafa mata ruwa sai su zo su ɗebi tokar tokar mutumin da tokar itacen sai a ɗiba sai a zo kan teku ranar da ake iska kawai sai a baza wannan tekun a baza wannan ruwan ai a baza wannan tokar a cikin wannan tekun kawai shikenan sai kawai a tafa shikenan ai an tafi kawai shikenan an gama a yanzu haka dana kasar indiya akwai akwai akwai masu yin wannan kuma na so ku da lura yanzu har an ran kasar nan za ku ga abubuwan da suke in an yi mutuwa ba su yadda da kiyama ba biki ba suke kwanan nan nake gani a hoto ana nunawa a wani bidiyo ana nunawa wani ne ya mutu a shi haka suke ana ba da labari ni ban taba gani ba sai abin nan an yi mutuwa malam aka wanka kai ba ma abin nan ba a nta ne ma nake gani nta news aka nuna wani mutum wani kafiri ya mutu aka nuno ƴaƴansa wai an yi mutuwa abin mamaki bambancin musulunci da kafirci sai aka nuno ƴaƴansa wannan yazo yana speech yana bayani yana dariya mahaifa da kaza kaza kaza mahaifa da kaza kaza kaza he's good somebody he's doing so so and so he's kaza kaza kaza kaza kaza malam sun yi ado sun yi kwalliya malam an zo an yi fati ana cin abinci malam ana dariya ana tabawa yanzu wanda ya yadda cewa za a tashe shi bayan ya mutu shine bayan wani nasa ya mutu zai zo ya ci abinci yana fati yana kida yana rawa yana kaza yana kaza har ana dauka NTA ana ba da labari ana cewa kaza kaza kana dariya da murna da abun mamaki wallahi amma manzo Allah cewa innal qalba la yahzan ce wallahi zuciya dole za ta yi bakin ciki wa innal ayna la tadma annabi ce ido zai zubar da hawaye amma wala naqulu illa ma yurdi rabbuna ba abin da zamu faɗa sai da abin da ubangijinmu yarda da shi kuma zai yarda da ubangijinmu inna lillahi ma akhadha وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب na Allah ne abin da ya karba na Allah ne abin da ya bayar nasa ne abin da ya karba nasa ne abin da ya bayar ka yi haƙuri kuma ka nemi lada a wajen Allah don duk wanda aka yi masa mutuwa dole a ce ya haƙuri mutuwa fa tana da zafi musamman in an kai aka yi wa galiban wasu ba sa gane zafin mutuwa sai ranar da naka ya mutu tana da ciwo ba ta da daɗi wallahi to iya mugun ciwo kuwa ranar da kai ka mutu wallahi in baka tafi a sa'a ba ayayayo subhanallah subhanallah Allah karfa mana asiri to to shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana anan irin wato yadda waɗannan kafirai suke kafiya akan ƙaryata hisabi da ƙaryata tashin mutane daga kabari wato inkarar lamasi da alai irin ƙaryatawa da baka iya ƙara wani abu kai to kuma shi yasa Allah ya ce shi kuma sai ya musu hukuba ta masifa akan wannan Allah zai musu azabar da za ta cinye gangan jikinsu koyaushe kuma wutar ta yi kar sai an daɗa ninninka musu innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab haka Allah ya ce lalle waɗanda suke kafare da ayoyin mu da sannu za mu shigar da su cikin wata wuta duk lokacin da ta cinye fatunsu sai mun canja musu wasu fatun liyadhuqul azab dan su dandane azaba sannan Allah tabaraka wata'ala yayi raddi akan abin da suka yi inkari na wato ƙaryata tashin alkiyama ya musu martani me yace akai akram kallah أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم هكا وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا الله تبارك وتعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض yanzu ba su gani ba cewa Allah da ya halicci sammai da ƙasai ya haɗo musu duka kenan yanzu ba sa lura su ba su gani ubangijin da ya halicci sammai ya halicci ƙasai ƙadirun ala an ya khluqa mislahum ba san cewa yana da cikakken iko ya halicci wasu irinsu ba ba wai a ma tashe su ba ba kuna inkarin ba za a tashe ku ba to yanzu shi da halittar mutum da halittar sama wanne yafi da ƙasai لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس Allah ya ce wallahi halittan sammai da ƙasai ya fi girma akan halittan mutane to yanzu kuna inkarin a tashe ku to shi da ya halicci sammai da ƙasai ya halicci sammai ma da ƙasai amma ya kasa tashin mutane bayan sun mutu a kabari ba ku da hankali ne to shi kenan shi da ya halicce ku ku ba ya halicce ku kun yadda ya halicce ku ba kuma shi ya halicci sammai ba ku san cewa yana da ikon ya daɗa halittan wasu irinku ba da halittan wasu irinku da tashin ku wanne fi wahala halittan wasu irinku in ana magana wahala ne walillahi masalul a'ala to zai iya halittan wasu ba ku ba to tunda zai iya halittan wasu ba ku ba kuma ba zai iya tashin ku ba wannan hamza ce ta al'istifam wa taubikh tambaya ce ta kunyatarwa a walam yarau raddul inkarihim lil ba'th kenan tunda suka karyata suka nuna um, ba zai iya ba sun nisanta abin to shine sai Allah buga musu misali da hankalinsu ya kamata iya dauka yayi ta'abiri da halittansu kuma ya amfani da kalmar al-misl misalin irinsu kai din da kake gadarar kai ba isa ya mawa to za a iya yin wani irinka sai yanzu a tada wani irinka kana kallonsa mu gani shi sa a can wata ayar Allah ce wa in tatawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum in kuka juya baya kuka ce a'a ba ku ba Allah ba Allah ga dama sai ya canja wasu mutanen ba ku ba wani abu sai rabbul izzati ya canja wasu mutane ya sabdil qauman ghayrakum sun malaya kunu amsalakum sannan ba za su zamanto irin ku ba Allahu akbar Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda a wata ayar ai ce awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna bi qadirin ala an yuhyi al-mauta bala innahu ala kulli shay'in qadir yanzu ba su gani ba Allah da ya halicci sammai da kasai bai gajiya ba wajen halittan su ba gajiya fa yanzu ba san cewa mai iko ne ya raya matacce ba kai bari dai Allah mai iko ne akan komai أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أو تآير Allah ya saukar da dalili na tabbatar da cewa kiyama gaskiya ne ku yadda ko kar ku yadda kuma ya nuna cewa dawo da mutum bayan ya mutu abu mai sauki ne a wajensa ayam a duniyar ma ba an tashi wasu an kashe wasu an dawo da su ba sun gani kuma to shine daga baya Allah ya ce kuma waje alalahum ajalan la raiba fi abinda dai ba kwa san ya sanya musu ajali wani lokacin da la raiba fi babu makawa yani ja'ala lahum miqatan muhaddadan la shakka fi husulihi ya sa musu wani wakati wani lokaci iyakantacce wanda ba makawa sai ya zo idan wannan lokaci ya zo din in Allah ya soya da za su fita daga cikin kaburukan su don hisabi da jaza'i kun gide ko ba kun ki yadda ba an gaya muku ga shine mai kaza mai kaza to kuma ya sanya muku lokacin tashi wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idni faminhum shaqiyyun wa sa'id haka Allah ya faɗa ba mu jinkirtawa dan adam a duniya ko a kabari yana kwance face sai da wani ajali ne ƙididdigagge sananne akwai ranar da za ta zo ba wanda ya sai magana sai da izinin Allah kuma mutane kala biyu ne faminhum shaqi a cikinsu akwai yan wuta wa sa'id akwai kuma yan aljanna Allah ka samu cikin na biyu wa ja'ala lahum ajalan la rayba fi fa adh-dhalimuna illa kufura amma azzalumai suka ki suka ki yadda da wannan illa kufuran sai dai su kafirce suka ƙi yadda a antum ashaddu khalqan ami sama ku ne kuka fi wahalan halitta tsananin halitta ko kuma sama banaha rafa samkaha fa sawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم أبنا مكا فدانا دي دي الله شباب ملادا وانا مكا نكسكري كو تنتبه هرشي الله يافي منا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akwai wani dan uwa cikin dalibai kuma cikin hizbanmu da muke zuwa karatu nan cikin hizbanmu na al'ansar wanda yana zuwa nan masallaci ya samu aikin soja kuma allah ya ba shi dacewa har ya gama bayan da 'yan wahalhalu da aka sha yanzu har an yi postin dinsa buniyat bunayat ko bunayat jihar yobe kenan ya ce da allah ana neman a yan uwa su taimaka masa da addu'a da shi da sauran yan uwa gaba daya allah ya ba su nasara kuma allah ya sa ya shiga sa'a allah ya taimake shi allah ya ba shi nasara da yana nan da yana ɗaya daga cikin ƙofofin nan yana tsaye muna fatan allah ya taimake shi kuma ya ba shi ikon yau addini aiki har ya zo hutu ma kwanan nan na tabbatar akwai program da muka yi tunda abin yana ransa sai da ya zo ya sharaka da shi aka je aka yi aikin hizba din duk da ya samu soja din su irin waɗannan akwai bukata a taimaka musu da addu'a allah ya taimaka masa wanda ya ce malam allah ya mai da kai gida lafiya kuma allah ƙara nisan kwana mai amfani ya raba ka da masu da lafiya a ya ce wani abu ne yake damunsa a wai kwanaki a kofar wani kanti a sun zauna a kan wani benci mai daukar mutum uku to shi kuma shi ne sai yake tsakiya a zaune musu an ba sai bencin sai ya zame ko ya karye ya goce zai kayar da su gaba daya to na kusa da shi neman kamar tsira irin ya miƙa hannunsa zai riko inda zai kama don kai ya faɗi sai ya kama al'aurarsa to shi abin ya dame shi da kuma dai daga baya dai haka dai ya kyale shi bai masa komai ba to amma abin yana yawan damunsa yana ganin sai ya ɗaufansa ya rama wai to shi ne ya ce bari ya nemi shawara to in ban da kai ya ce shi wai yana son sakayya ne wai tun a duniya kafin a je lahira to shi wannan kamar yadda ka ba da labari kai tambayar ai ba da gangan yayi ba neman tsira yayi ko ba ka bane ba da ya kamata kai masa uzuri inda abokinka ne kuna zaune amintaccenka ne kai ma watakila in larura ta kama ka da hakan za ka iya yi sau yana baka shawara ka yafe masa tun da abin ya wuce kawai Allah yana son wannan an masa abu yana yafewa don kai ma Allah ya yafe maka ko? yawwa wannan ya ce da Allah akar makalla ina da tambaya shin da gaske ne wai a lokacin isra'i da mai manzo Allah ya ga Allah a bai gan shi da idansa ba haka abdullahi da abbas ya faɗa yace bai gan shi da idansa ba an tambayi abuzar abuzar al-ghifari kai ya tambaye shi yace shin kaga Allah yace a ban gan shi ba shi da kansa an tambaye shi yace bai ga Allah da idansa ba sallallahu alaihi wasallam su duk abin da suke faɗa ko a taron me ko a ina ne ma dai cewa ga Allah bai bai tabbata ba wannan shi muna yi wa malam addu'ar fata alheri Allah ya saka maka da gidan aljanna amin malam mai hukuncin mutumin da yake amfani da kudin mutane amma yana da niyyar mayar musu in ya samu dama kuma yana addu'ar Allah ya hore masa abin da zai biya su to insha Allah ya ci bashi kenan wanda ya dauki kudin mutane ya yi amfani da su sai ya rubuta saboda mutuwa tana iya zuwa mutum koyaushe ka rubuta a takarda cewa ka ɗauki kuɗin wani bashi kuma da niyyar za ka biya lokacin da ka biya sai ka goge to kaga Allah ya san cewa ba kayi ne ka ci a matsayin halal ba kuma kana yin addu'a Allah ya biya maka so ya tabbata hadisi ingantacce wanzala ce duk wanda ya ci kudin mutane bashi yana niyyar ya biya ko bai biya ba addallahu anhu Allah zai biya masa a kiyama in ya ga dama Allah zai biya masa in ya ga dama in ya ga tsakaninsa da Allah yana nema ya biya amma wanda ake biya masa malamai suka ce wanda har ya zo zai mutu yana kokarin ya biya kudin kullun niyyarsa bashi yana damunsa to sai ya zo ya mutu bai biya ba to shine Allah zai duba cikin taskar sai biya mashi to wanda kuma ya ci da niyyar fin karfi ko da niyyar kawai kudin banza ne ko da niyyar shi ma irin waɗancan mutanen ne na ɗazu ai za mitu na hukun na turaban ne yana ganin kawai in ya ci ya ci na banza tun da ai muna da su a nan ko ba muna da wanda suke zagaya a kasuwa suna cewa zai ba mu ya karba a lahira kaga yanzu wannan abai da bambanci da ai za mitu na hukun na turaban ko ba ka bane bai yadda zai tashi za a tashi shi kiyama ba in ya yadda za a tashi shi kiyama kuma ya san bala'in da ke cikin tashin kiyama bai zai wannan gatsalin ba so wanda yi da niyyar za a biya shi Allah zai biya masa so amma kar ka yi amfani da kuɗin mutanen in ba larura ba shi yafi ba wai an buɗe ma kofa ne ka ta ɗiban kuɗin mutane kawai kana ta sarrafi zan biya zan biya ba sai inda larura matsuwa in ka matsu ne bayan da za ka yi to shi ne ya ce ya yi masa addu'a Allah ya sauki matarsa lafiya to ina jin wannan shi ne larurar amfani da kudin mutane ko kudin raguwa ke nema kin sannan yana neman aiki a gwamnatin tarayya Allah ya ba shi nasara Allah ya sa a dace kuma ya sa alheri ne a gare ka Allah ƙara wa malar lafiya da imani Allah saka albarka a rayuwarka da ta iyalanka Allah sa aljanna ce da iyalanka makoma su amin Allahumma amin malam da Allah idan mutum ya mutu wai idan mutum mawaki ne ko kuma dan wasan kwaikwayo ne kuma in ya murga ya mutu kuma ana sa wasansa da waƙe-waƙensa da kaɗe-kaɗensa tun yana raye ana sawa to in ya mutu ma za a tashe shi ya ji abin da ake aikatawa lokacin da yake ya yi wannan wasa yana duniya mana lokacin da yake duniya ba haka ba ne ba abinda ake cewa shine idan mutum ya aikata barna ko wannan ko watanta da yana raye da yana mace duk ɗaya ne wajen zunubin shine tashi hankali yanda ake rubuta masa laifi da zunubi yana raye haka in ya mutu ma ana rubuta masa ba ruwan Allah cewa wai ya mutu ai yanzu baya nan ga hadisi na man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'a wa man amila wa man wa man amila amalan sayyi'atan ko wanda ya aikata mummunan aiki Allah tabaraka ta'ala yana ci gaba da rubuta masa wannan mummunan aikin falahu wizruha wa wizru man amila biha yana da laifin laifin aikin fa ba shi ba laifin kadan aikin kadai ba da laifin wanda ya aikata a irin wannan aikin ma'ana laifin aikin da laifin yanzu wanda wanda ya kada kada da wasan kwaikwayo da drama da waye ba sun ta banka suna cewa kai wani kai wani bana ana daukan hoton ka zama hero ko ka shuka tsiya kuma tsautsayi yasa ka mutu baka tuba ba ka san akwai wanda suna cikin ganiyar abun suka mutu ba san za su mutu ba da lafiyar su Allah ya karbe su ko jinya bai bari suka yi ba ballantana ma su tuba kuma ba a ji cewa sun tuba ba sai ka mutu to da zunubin ka da zunubin aikinka da wanda ya aikata wannan abun a bayanka da wanda ma kai kai sanadiyar shigansa da laifin wanda ya gani ma duka don mana mila biha ne Allah ya ce annabi ya ce kuma ba tare da an tauye ladan wancan ai an tauye zunubin wancan akan naka ba to shine hadarin aikata mummunan aiki wanda ya koya wani sata shi yana da laifin sata kuma duk ranar da barawon nan ya je sata yana da kamasho har kiyama ta tashi wanda ya koya wani zina shi ma haka wanda ya koya wani luwaɗi shi ma haka sai dai wanda ya samu damar tuba kafin ya mutu illa man taba wa amana wa amila amalan saliha فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما wannan ya ba ku tsoro haka kuma wanda yake alheri shi ma adalci kenan shine balance wanda ya koya wani karatun qur'ani yana da ladan koya mai qur'anin kuma har duniya ta tashi wanda ka koya mai qur'ani duk ranar da ya karanta qur'ani ya aiki da qur'ani kana lada wanda ya koya wani hadisi yana ladan koya masa hadisin nan sannan duk ranar da ya aiki da wannan hadisin har kiyama ta tashi yana da lada wanda yi wa mutane hanya yana da ladar yin hanya kuma duk wanda ya bi hanyar nan yana da lada har kiyama tashi wanda ya gina masallaci yana da ladan gina masallacin sannan duk wanda ya sallah a cikin masallacin har kiyama ta tashi yana da lada wanda ya sai kafet ya shimfida mutane a masallaci suna sallah yana da ladan haka kuma har kiyama ta tashi wannan in dai kafet din yana na ana sallah akai to yana da lada to kaga babin lada haka yake kuma na zunubi ma haka yake shi yasa aka ce kowa ya kokari ya aikata aiki mai kyau abin tausayi ne abinda yaran nan namu ake ɗiban su ana ɗora su akan wannan bata shaidanci kai yanzu ba ka yi duka yi suna ba sai akan aikin banza aikin asha da bai dace da al'adarka da ɗabi'arka ba bai dace da mutuncinka da tarbiyyarka ba ku koya mutane tsiya ku koya mutane fajirci kuna ɗebo ɗabi'un turawa kuna dasa mutane ana ba ku kwangilan lalata al'adun mutane yanzu waɗannan tashoshin nan da ake zo ake ta ake ta budewa ana koya mutane baɗala da hausa tashoshin nan fa wallahi na yahuda ne wallahi malam tashoshin america ingila ne wallahi waɗannan tashoshin da kuke gani ana da hausa ɗin nan ana kallo ana ana ana ana ana ana ana gani komi za ka gan shi tarwal ko rawa ta shabbata yi kuɗi ake sake mata saboda me manufar ta bari ku ji duk wani gidan talabishin duk wani gidan kallo da ake yin sa akwai aims and objectives na yin wannan abun purpose me dalilin yin wannan abun me ake so a cimma akan yi gidan talabishin a ce ana so a samu biyan bukata daga nan zuwa shekara 40 50 100 masu zuwa yana amfani wajen tasirantar da mutane akan abin da suke gani a ciki yanzu waƙoƙi nawa 'ya'yanku suka haddace wanda ake a gidan rediyon kaza rediyon kaza wanda ba a makaranta aka zauna da su aka koya musu ka ba suka haddace bari buga muku misali jiya kamar haka da dare wani yaro na karami yaron nan na jin insha Allah bai wuce shekara ɗaya biyu ba kawai dai fara maganarsa to yana yawan ganin alwisal tv akwai duniya makaranta dinnan da ake sa afirka tv ana sa da abisal tv wallahi ana kunnawa sai ce baba duniya makaranta wannan bayanan da ake cewa duniya makaranta ana turo dr mansur littafin da ya dinna ana wannan wallahi zo yana rike ne yana kama ne yana jana yana nuna mu yaro karamin da bai wuce shekara biyu biyu da wani abu ba sai na ce yanzu wannan yaron inda sharri ake nunawa yake gani a gidan nan da wata tasha ke gani ya ka gani an gama da ni ai wallahi tallahi ka je ka sayo abu da kudin kamalan ka halakar da iyalinka to akwai tasiri da suke yin wannan fima-fiman da suna da manufa suna da manufa allah an ɗebe 'yan mata kuma manufofin malam illar su ta isa hatta duniyar ma za su hana ka samun duniyar za ga 'yan mata sun isi karatu sun isi aure wannan fim din suke sha'awa kuram samari gaba ɗaya hankalinsa ya koma kan wannan duk lokacin da mutum ya ƙare rayuwarsa kullum akan kallo yake to ya lalace akwai wani fa bature fa dan fim ne ba aka zo ana hira da shi aka ce yaya gidanka maganar fim yaranka suna kallo ce a ya ce shi ai gaba ɗaya a sati ma yaran sau ɗaya suke kallo ai aka ce saboda mai ce a'a ya ce aka ce ba ka san yayanka su gaje ka ya ce a'a ya ce ba na so yana su gaje ne akan wannan abu ya ce wannan abun bai da kyau ai ya ce ƙarya ne a ciki ai ya ce ni dai da na shiga na zurma shi kenan amma ni kaga shi ba ba lahira yake tunani ba duniyar ya ce a duniyar ma bai so ɗansa ya zama wannan hanyar zai bi me ka zama ɗan fim me ɗan fim ya zama a duniya me riba a ciki ya ce duk sai ranar lahadi suke kallo ranar lahadi ma awa ɗaya ba su bayan sun gama wasannin sun gama tsalle-tsalle shi ya fi yadda kun su je su guje-guje su yi tsalle-tsalle awa ɗaya ba su kasan awa ɗaya mai suke kallo katun katun din ma karatu ne a ciki katun ne wanda zai koya musu kaza da kaza shi kadai suke ki ba su dama dan kar ya zama ba sa iya kallon wannan tashar ce kare a gidansa dan fim ne sananne shahararre bature ni ko ni da kai gashi nan mun debo a nan kwangiri duk an kakkafa a gidan matar ka kasuskan da matar ka take da shi baka san yawan su ba a ɗauki kuɗinka a siyo a sa maka sharri a gidanka a lalata maka tarbiyyanka da ta yayanka ka mutu ka shiga kabari kuma bala'i ya bi ka ai matarka ce yayanka ne kai ne mai gidan iyalinka ne komai nasu yana kanka ne kai ka ɗebo ka kawo da baka siyo ka kawo ba ko wanda ya sai da ya kawo in wani ya da ya kawo gidan zaka iya fasa shi ya ce ba gidanka ba to kai ka siyo ka kawo ka yadda ka siyi kenan abinda ka yadda ka koya musu baka koya musu zauna su karatun qur'ani ba baka koya musu zauna su yi salatin annabi baka koya musu zauna su kaza ba amma ka koya musu zauna su kaza wata daliba muna tambayar ta wata a makaranta me yasa ba kiya zuwa makaranta wallahi mai gidanta ne ya hana ta zuwa wai ba dan koyi ba ta lura ana koya mata tsatsauran ra'ayi na addini abin a makaranta ya lura in ya dawo sauran matansa tunda mai hali ne in ya zo zai na zama a falo suna da katuwar talabishin sai a tada inji yaransa suke rigingeniya su dauko kasussukan da za a sa a yi kallo ya yi mawadaci ne alhaji ne ai a lokacin za a zo a haɗu duk gidan za a ce kowa ta fito a kallo hajiya ta kudu hajiya ta gabar hajiya ta kaza hajiya ta kaza haka za su haɗu da shi da 'ya'yansa gaba ɗaya yaransa za su zo su zaɓo kasa ɗin wasan kwaikwayo fim da na najeriya da na wajen najeriya su za su ɗauko su saka ana kallo haka za a yi ta yi ba a yin bacci sai bayan karfe goma amma fa baya zuwa magariba da isha'i a masallacin unguwarsu shi mai gidan wai ai wannan shine jin daɗi shine ka zauna cikin iyalinka alhamdulillah kuna cikin abin nan ni'ima Allah ya bada abin nan sauran to ɗaya daga cikin matan ita ɗalibar tamu to ita ba ta zuwa saboda ta je makaranta an lafke ta da asamin da bahasi da bincike da haddar qur'ani da haddar hadisai sai ta ce da ta je ta yi wannan zaman kallon gwanda shiga ɗakinta sai a je a ga tana haddar abu'una hadis ko tana haddar qur'ani ko tana bincika littafanta sai abin ya dame shi ke wai mai wai kowa yana fitowa ke baki fitowa ta ce wallahi aiki aka bani a makaranta kuma wannan abin ma muje wallahi abin da ake koya mana ma bai da amfani kallon ke yanzu malaman na har kallo ma suka hana ku addinin na ku izalar ta kuwar kallo ma ba haram ne kallo duk talabishin ɗin garin nan duk gidajen da ake kallo duk haram ake yi to kin daina zuwa makarantar wallahi tunda za su koya miki kirena ni ni ga abin da nake so a yi gida ba za ki zo ki ba wallahi nake gaya maka bai tare na shi an koya mata tare na shi ta ɗauki lokaci ba ta zo ana ta bincike ɗalibai yan uwanta suke faɗa ta aiko don Allah a taimaka a taimaka mata da addu'a mai gidanta ya hana ta zuwa kuma ya ce dole sai ta rinka fitowa kallo haddada da suke arba'un hadisin da ya ce dole sai ta fito an yi kallo wannan ka'ida awa biyun da ake dole sai an zauna an yi ya ana abin da za ta ware ta zama ita daban ta raina ita ne mai tsoron Allah bahaushe mai ban haushi hakan kuma aka yi fa makarantar da ya hana ta kenan to kaga wannan wallahi bai kamata ya mai da'a ba wallahi sai ki ta gaya masu ce wallahi ko ilimi na ko auren kwarai kuwa ai bai da haki ya zai zuja ta halaka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba da gona abun halitta dan me zai ja ta saban Allah ta mai biyayya ka hana ni karatu ka hana da qur'ani ka hana ni ka hana zuwa makaranta kuma karatun ba zan dole sai na zo wannan bauta ne auren bai kamata mai da'a ba kuma in ta ce ba za ta yi ba saba Allah ba daidai ta yi ina faɗin wannan ne saboda ko wani yana da wannan ra'ayin a cikin zuciyarsa ku daina bautar da matan mutane ya'yan bayan Allah kuna jefa su cikin in kai ka halaka bai kamata ka ja dan kai halaka ba halakakki kai kuma kana nema ka ja ka halakar da wani wannan bawan Allah yake cewa ya je wani babban masallaci a garin nan da wuri domin samun sallar azhar a jam'i da ya samu samun farko ya ce aka ci rashin sa'a liman yana zuwa yana adidai sahu da ya hango shi bai da hula sai ce ya fita ya ce yayye ni kuma na ki fita to shine yanzu na aiko takarda menene gaskiyar al'amarin kai ika tambayi limamin lokacin lokacin da ya kore ka ai da sai tambayi limamin hujjar ko ita saka hula kamala ce mu wani al'adar mu kamala ne ko yawwa kamala ce saka hula kuma ba ta saba addini ba abu ne mai kyau yanzu ni da kuna yanzu na zama wata ran zan zo karatun nan ba hula sai kun ji ba daɗi shi ma lai aka yi haka kuma cewa za ku duk yadda aka yi malamin ya fara zama ɗan duniya ko ba haka bane ba amma abun mamaki ku ba ya halatta ku zo ba hular yanzu kowanne a cikin ku nan zai iya zuwa ba hular ni ban masa magana ba amma ni yanzu na zo sai ya ce bisa yanzu shi kansa wannan mai tambayar inda zan zo zauna akan kuje kaga dai ba sallah bane karatu ne ya ganni na cake na zo haka ba hula kaga halal ne yi ba haram bane amma ce zai ji ba daɗi zai ma turo tambayi malam ya aka yi ranar to kaga ba shi da wani nassi karara da ya ce dole zan hau kujerar nan fasar qur'ani sai na sa hula amma akwai abubuwan da shari'a take lura da su almasalai abubuwa masu amfani masu kyau mutunci ne to ana yin su addini to yanzu in an zan zauna a nan kujerar ba za a ji daɗi ba na zo ban sa hula ba ba wai dan haramun bane ba yawwa to yaya maganar sallah mutum da zai fuskanci ubangiji ya tsaya kuma a sahun gaba kuma a bayan liman aimin babi aula to wannan abun limaman suke duba suna ganin bai kamata ba babi ne ne bai kamata ba ba wai cewa an kai sallah ba hula ba ta yi ba ba haka bane ta yi ina ba kuma cewa sallar mai hula ta fi mara hula ba ba haka bane ta yi da sallar mai hula da mara hula duk ɗaya ne duk ta yi amma ana magana akan kamala mu yanzu a nan al'adar mu saka hula kamala ne yanzu ko neman aure mutum zai je zai je gidan surukansa ko zai je wani abu in aka ce ya je ana san ganin sa ina jin ba zai tafi ba hula ba sai ya dan sauki yar hula ya dan jefa ko ya ne ashe tana da mutunci eh ko aro ne sai ya dauka ya jefa ta to shine suke gani ya kamata in zaka yi sallah ka fuskanci ubangiji musamman tsawon gaba kuma tsawon gaba zai iya yiwa liman alwalar sawarware a kamo ka to kaga ya kamata ka sa hula to wannan kawai dai shine babi ne na ya kamata amma in limamin ya ce sallaka ba ta yi bane to bai da hujja in kuma ya ce sallar mai hula ta mara hula shi ma bai da hujja amma wannan babi ne ya kamata din muna tare da shi cewa ya kamata ne yawwa yana da kyau kuma abu ne wanda yake na mutunci tunda al'ada ma abinda ba sallah ba mun san kamala ne bai kamata kuma a sallah mu zo mu yi ainihin wato wasaririya da shi ba wannan bawan Allah yake cewa a satin da ya gabata na ji malam ya yi fushi da tambayar da na yi akan cewa ko aure dole ne to yau maka da kwafsawa ke yawwa ya ce ina roƙon malam da ya haƙuri domin a gaskiyar magana ban yi hakan don in ɓata malam rai ba Allah ya huci zuciyar malam na gode to ya zamu yi da kai dan uwanmu ne tunda ka makale gashi yau ma ka dawo wato dan uwana ka fahimce ni kamar kana da kamar baka baka gane abu ko kana da wahala gane abu yanzu kaga wannan tambayar da kai ba haka take ba ba an yi magana akan dan me yasa ka tambayi aure dole ne ko ba dole bane ba haka bane muna da shi a rikodin ina jin a cikin kuma wanda ya fahimci haka uslubin tambayar aka yi ma magana mukaddima shimfiɗar tambayar kai tsaye ka kai kai tambayar ba ka mata shimfiɗa ba ina jin za ka je neman rance wajen wanda zai baka rancen kuɗi sai ka yan ƙananan muryoyi saboda kana nema ilimi kuma yana da daraja so ba an yi magana ne akan cewa dan me yasa zaka ce aure dole ne ko ba dole bane ba haka bane a'a shimfidar da baka yi shimfida ba kai sai kai yanzu kaga duk tambayoyin nan da muka karanta ba wani tambayar da muka yi gashi nan yanzu kaga kowa in ya tambaya sai ce Allah saka da alkhairi Allah ba da lada amma kaga taka assalamu alaikum kawai kai to tsiyar ka kenan yau din ma ba kyale ka zanyi ba gashi kun ganta gaya gata araha gaya ka ganta to gwanda ma yau ya dan ya dan rufe da karshe kawai na gode ya ci to gyaran tambaya za ka yi uslubin tambaya ka ce shine akan kuskure idan za ka tambaye mutum sai ka dan yi ladabi ka dan nuna addu'a da fatan alkhairi yawa ba wai ba wai dan shi ba dan ilimin da kake tambaya da yawa shi din ba wani abu ne darajar ilimin da kake tambaya shi ake nufi so ka gyara ka sake gyara tambaya ta ka wannan din ma dai ba ta yi ba wannan ya ce malam an ce akwai hurul ini a gidan aljanna to idan kuma mace ta mutu ita ba ta yi aure ba kuma ya za a yi da ita Allah zai halitta mata wasu mazan da suka dace da ita ya hada su haka malamai suka faɗa insha Allah ko Allah zai zaba mata wani wanda ya dace da ita ko Allah shine masaninta ya san da ta kai da wani za ta aura to sai hada ta da wannan wanin da ya dace da ita in dan aljanna ne tambaya ta karshe wannan ba Allah ya ce da Allah yana bukata a taimaka masa addu'a Allah ya saka da alkhairi Allah kara lafiya yace Allah sa gama lafiya dan Allah malam ina neman taimakon addu'arka da ta yan uwana yace malam ina cikin wani hali na rashin jari ya ce shagona ba kaya ya zama abin da za mu ci a gidana ma ya gagare mu kullum sai dai in je in bude shagon in ta zama haka ba kayan sayarwa ga tafiyar kafa mai nisa da nake yi ya ce na rasa yadda zan yi kuma malam ina addu'a sosai kuma na nemi aiki na rasa allah mai da malam gida lafiya ya saka lambar wayarsa ya ce assalamu alaikum rahmatullah so ita rayuwa tana zuwa da jarrabawa yanzu kai kaga kana kukan jari ne baka da shi ko to sai in ce da kai ka gode wa Allah a yanzu a cikin takardar kama ka ce mana kana ma da shago har kana zuwa ma ka bude to wani bayi da ma muhallin da zai je ya zauna ya bude din ma kuma wannan rayuwar da kake yi da yawan mutane suna cikinta ina baka shawara ka yi wa Allah godiya tun da ya baka wani abu guda ya baka imani ya baka musulunci sannan uwa uba ya baka lafiya in ya baka wannan fa ya gama maka komai magana ka nemi aiki ka rasa ka ce dai ka nemi irin aikin da kake so ka rasa amma akwai ayyuka yawwa akwai ayyuka sai dai kawai wahala ko kuma kana gaba su dace da kai ba so da yawa cikin mutane suna cikin rayuwa irin na rashi da kunci suna ta haƙuri ana ta maleji amma fa saufa ya ci lahun faraj Allahu ya ci bil faraj Allah zai zo da buɗi fa inna ma usri yusra duk lokacin da aka shiga kunci Allah ya mana albishir mu musulmi akwai sauki a gaba suka ce alamar shiga kunci to a nan gaba akwai kunci akwai sauki a cikin qur'ani ma cewa inna ma al-usri yusra inna ma al-usri yusra jaddadawa lalle in an yi kunci to akwai sauki lalle idan an yi kunci akwai sauki to ba yanda za a yi Allah ya maimaita a sauƙi-sauƙi guda biyu wannan kuncin ya rinjayi sauƙin nan guda biyu zai yi ba sai dai ana buƙatar haƙuri a ci gaba da riƙe shago idan da watakila an zuba kayan kuɗi ne ka je ka nemo kayan da ba su da tsada ka je ka siyo ka zuba da provision kake je ka siyo tattasai da tumatir yanzu ya fara sauki ka kasa kwarai kuwa da jarinsa dubu saba'in dubu ɗari dubu ɗari biyu ɗari uku ko ba a siya yanzu ko idan ya fita je kasuwar ƙauye solo buhun tattasai guda zai same shi a dubu biyu da ɗari biyar buhu guda dogon dubu biyu da ɗari biyar kwandon tumatir za ka same shi a naira ɗari bakwai wannan farashin kasuwa 700 ba katon kwandon ba dan matsakaicin babban kwandon 1,200 ka ɗebo tumatir mai kyau ɗauko tattasai jarin ka duka duka bai wuce 5,000 ba 3,000 ka zuba salat ko za ka iya goyo babur goyon babur gaba ɗaya bai wuce ɗari biyar da hamsin ba ka zo ka zuba ka zauna ka jira duk wanda zai wuce unguwar kun yi ga tattasai tumatir mai kyau zai siya karka ce a ai shagon provision ne nan yanzu baran sa tattasai tumatir ka zuba ka zuba za a siya albarka ake nema ga yalo gidan sauki wallahi ka samu yalan bellanka mai kyau ka watsa masa ruwa ka zuba ka jira ka ce Allah kawo za su saya naira ɗari biyu in ka ba da yalo a gona ka je ƙauye ka ce a baka yalon ɗari biyu kaya guda ne ba gashi nan masu ɗatan muna gani bane hamsin hamsin biyu hamsin suke siyarwa ga masana da kenan sun ce shi ma akwai alheri a kansa to haka ake ita sana'a canjawa ake ina zuba wancan bai yi wa sai abin nan mutum ya zo da yana sai da motoci filinsa gurin sai da mota ce ba zarin ba zarin sababbin motoci ba sai dai tsofaffi ya zuba ba idan tsofaffin sun gagara ba sai nemo tsofaffin babura ya zuba ba in baburan sun gagara ya koma kofar ruwa ya nemo kekuna ya zuba ko ba ka bane in kekunan bai yi ba yan jakara masu gurasa suna sayan kara ka ɗebo kara ka zuwa mana Allah zai karba misali ne nake ba mu so muna fatan Allah ya yi mana gaba ɗaya don ni wannan tambayar ba shi kaɗai za mu yi wannan addu'ar ba yawa kowa a cikin mun yana neman buɗi yawa amma ni na san cewa ya ku wani yanzu wani ya yi kwanaki a gidansa bai ci abinci ba wallahi jiyan nan wani yaro yake ga matashi ne yana aiki irin aikin sakatari din ya ce naga yana ta zuwa da mutane da yawa na ce abin na kai ne ya ce wallahi malam kullum da safe sai an zo gidanmu an yi wa babana magana an yi wa mahaifiyata magana dan Allah ga yara matasa nan ni yaran unguwa dan Allah rinka daukar su muna tafiya aiki mu je tun da safe za mu yi ni ba mu dawa sai magarba in dauki wannan bashi 700 wannan 1000 wannan 1500 wannan kudin da nake bara a haka zuwa ake iyayen suke za suna neman taimaka musu abinsu wannan shine zai nuna maka mutane suna cikin wani hali na bukatar taimako amma a zo ana kashe kudi a banza inda ba su da wallahi kuwa abin akwai ciwo wallahi daga ana ta liƙa kudi a gari kudin gwamnati wani wani wani kaza wannan wancan an sa wannan ka kasa gane mai amfani shi wani race-race da makale-makalen banza na kwalliya na iska kurin kawai mutum ya je wata kasa ya je ya gani kawai shi kenan kawai ba ma gani sosai ba ya zo ya ce sai ya zo ya kashe wa mutane kudin su سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته